الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه. أيو شابيوغا وتن شوال hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1441 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da hudu ga watan shida shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'limul muta'allim tariqat ta'allum koyar da mai karatu hanyar karatu don ka samu kanka a matsayin ɗalibi to ce hanya ce za ka bi kai karatu wannan shi ne abin da littafi yake karantarwa wanda mun ji ababe daban-daban to ina jin za mu tashi a shafi na talatin da hudu a ƙarƙashin baitin da ya kawo ko kuma fasalin da ya kawo fasalin fi bidayatis sabqi wa qadarihi wa tartibihi wato fasali da yake magana akan a yaushe ake fara karatu sannan menene kimanin abin da ya kamata ɗalibi ya ɗauka na karatu sannan ya ake zeranta shi karatun inda mala yake cewa wala budda li talibil ilmi min al mudhakarati wal munazara wal mutaraha to cikin abin da ke sa ɗalibi ya goge ɗalibi ya ƙafafunsa su kahu a ilimi sai da an zo an jinjina shi an san cewa yana karatu to daga cikinsu shi ne ce wala budda ba makawa li talibul ilmi ga mai neman ilimi min al muzakara sai ya haɗu da ƴan uwansa abokan karatu suna muzakara suna bibiyar karatu shine su zo su yi guruf su yi majamu'a su haɗu suna tattauna suna bitan abin da suka karanta na ilimi ita almuzakara shine misali a zo a buɗe wani maudu'i ko wani littafi ko wani ilimi ko wani iri sai a dinga karantawa inda wasu suka manta sai wasu su taimaka musu su tada su fa'idantar da su inda kuma aka kai ga abin da wani bai sani ba sai a sanar da shi wani ana kiranta al-muzakara ala wazani al-mufa'ala wanda ya dullu alal al-musharaka yana nuni akan tarayya kowa zai bayar da fahimtarsa kowa zai bayar da kokarinsa an fahimta ta yiwuwa kaza kila na fahimce shi ba daidai ba to sakamakon muzakarar da muke kai sai ka taimaka mu ko kuma abin kwata-kwata ma ban san shi sai ka taimaka min a kansa to cikin hanyoyin da zai sa ɗalibi ya kaho ya zamo rasikhan fil ilmi ya zan ya kaho ya tabbata akan ilimi shine akwai almuzakara ina fatar an fahimta kuma ita muzakarar nan zaka ga hatta manyan malamai ma suna yin ta hatta manyan malamai kar ka wadatu da karatun da kake zuwa ka ɗauka wurin malami kawai ka a ka dinga samun aboki ko wasu abokai waɗanda kake tunanin kila sun fi ka hazaƙa ko musawa ɗinku ɗaya sai ku dinga taimaka ma juna kuna bibiyar darussan da aka yi waɗanda kuka ɗauko a wurin malami shi ake magana an gani darussan da kuka karanta a wurin malami sai ku zo kuna bibitar su ta iya yiwa kila lokacin da ake bayani shi wancan ya fahimci abin ba daidai ba ko kuma ma bai saurara saurare na fahimta ba haka sai ya taimaka masa ko ba haka bane ta yiwu abu kaza da kake ganin na fahimce shi ashe ba haka yake ba shi yasa ake samun matsaloli a yanzu mutum shi tunda yana tunanin ya ɗau karatu a wurin malami sai ɗauka abin nan da ya ɗauka daidai ne kuma da hali kuskure ne ko daga malamin nasa ko kuma daga gare shi ko su duka gaba ɗaya shi malamin nasa ya kuskure shi ma ya ƙara yin wani kuskure to shi yasa mu saba mu kanmu da muzakara mu dinga haɗuwa muna tattaunawa in haɗuwar ma ba ta yiwa tunda Allah ya hore al-ittisalat ga sunan hanyoyi na sadarwa ko ta hanyar sadarwa ana iya tattaunawa mu muna yi lokacin da ina so ku tuna sa akwai akwai majalisi da muke da shi duk wata shi majalisi ne kawai na na adab kowa zai je ya ya rubuto kasidar da yake son ya rubuta a kowane janibi da wazani da komi za a haɗu shi ke don kowa ya takadimi wanda ya kurakurai ya yi abin da sai a taimaka masa duk wata muna yin wannan su za ka ga akwai fa'ida kwarai da gaske sannan akwai ta hadisi da muke akwai ta fiƙiru akwai ta tafsiri ba ya kaɗai za ka zo ka zauna shi kenan kara zube ba hanyoyin da za su mai da kai fa ɗalibi an gani don in malamai na magana ɗalibi to ba yi wanda ka abin nan a a wanda yana iya bibiyar masail ya gano abin da daidai da abin da ba daidai ba ba ɗalibin da shi komi bai sani ba sai dai abin da za ka iya gaya masa wannan ai ba ɗalibi ba ne ɗalibi shine wanda yana iya tahsilul masail bi nafsi akwai masail ɗin da yana iya tara su a karan kansa zai iya zuwa ya tare littattafai ya dinga biyar masail yana bibiya a kansu abin da ya ɗaure masa kai ya tuttuɓe yan uwansa ko na sama da shi to wannan shi ake kira ɗalibi yawwa shi ake kira ɗalibi an gani ba mai zuwa yana ɗauko karatu wurin malami ya koma wannan ba ɗalibi ba ne sunansa mai zuwa makaranta an fahimta? to wannan ke to shi yasa za ka ga duk wanda ke kan wancan tsari za ka ga ya fi kakkahuwa a ilimi idan ma taruwa aka yi ana son a ce wani ya ce wani abu ko wa'azi ko huduba ko larabci ko mamil za ka ga ya fi ka kwarewa kai kila in ka tashi sai dai kawahu su dinga eh saboda babu ar-rusukh babu kahuwa a ilimi wanda shi ke damun duniya a yanzu eh da kuma ba muna karatun littattafai ba to ai kaga ciki ana fitowa da masail yanzu cikin karatun da muka ai mun zo da masail misali da dama to wanda ɗalibi shine wanda zai tara wayannan masail cikin littattafan da muka ambata sai ya dinga bibiyar su ya ta bibiyar su shi ake kira ɗalibi ba wanda ya an karanta da shi iya abin da ya ji daga malami shi yana nan la ya taharrak shi baya motsa na ba ta gani in har kana haka to ba za ka taɓa samun arrusu kahuwa a ilimi ba za ka taɓa samun shi kuma ilimi dama arrusu ake arrasu kuna fili ilimi ta ji Allah ya ce waɗanda suka kahu da ka jijjiga su kasancewa suna karatu to haka ake su ba a zo tun wurin larabci ba a samu matsala tun wurin larabci ma kawa'id na nahawa ma baka sani ba na sarfu baka sani na balaga ma baka sani to kaga wanga bai ma cancanta a tauna mas'ala ilimi da shi don bai iya karanta larabci ya gane abin da ake nufi bai iyawa duk wanda bai san nahawa bai san sarfu bai san balaga ba to wannan karma ka wahala kanka game da tattaunawa da shi a ilimi ko munazara ko muƙabala don shi yana buƙatar a karantar da shi yana buƙatar karatu ba za ka sai mun tashi sai da yawa waɗanda ake kira malamai to a musawar ɗalibai ma ba su kai ba wallahi ba wasa ne kai mu kuma mustawa ta tullabul ilmi ma ba su kai ba ito ba malaman tunda ba babu malaman ba sai su wakilci malaman ba a wajen suna to shi yasa in matsala ta zo ta addini sai ka ga hadda su cikin rudani da hayaniya da bankaura wanda shi ke nuna maka ba su tabbata a ilimi ko kuma sai abu ya taso sannan za a ce aje a bincika ɗalibin ilimi shi ba sai abu ya faru sannan zai bincike ba a zai bincike abu kanin ma yawwa da kun tattauna da shi zaka je na zo bayani zaka san cewa wannan karatu yayi kuma yana karatu ba ya in matsala ta zo sai a ce to kowa ya je ya bincike ba sai matsala ta taso sai rikici ya taso sannan za a karatu don haka sai ilimi ya mutu karanci abu duk matsalar da kaga kana da rudani a kanta ya mata karatun kwakwaf ka bibiyi littattafai ka karanta wannan shine Muhammad Bello a cikin littafinsa Shifa'ul Shifa'ul Asqam yake cewa wata rana ya zauna yana lissafin littattafan da ya karanta Muhammad Bello dan gidan Shehu Dafodi sai da ya tara littafi wajen dubu ashirin da wani abu tsakanin wa'inda ya karanta wurin malamai da wa'inda ya yi mubala'a ya yi nazari ya sai karanta tun daga mukaddima har zuwa khatima littafi dubu ashirin da wani abu to saura haka mu tashi tsaye ilimi ba wasa ba ne a dinga muzakara karka ji kunya ko in kayi abu kayi kuskure a gyara wannan ba ba ba komai ba ne wata ran ba za a gyara maka ba kai za ka gyara ma wani to wasu abin da ka damun su shine kunya ko kuma ni ba zan iya ba a shi'uru bin naqas ko yaushe kai kai kana jin kanka baka iyawa kuma shikenan din baka iyawa kullun tsaran ka zaka iya kaza tsarin ka zaka zama malamin qur'ani zaka zama malamin fiqh malamin lugha malamin hadisi sai ga abubuwa sun zo da sauki to duk abin da baka gane ba in ma fatawa ne kamin ka bada ansa ka ka tuntube wani haka ake yi ta yi sai ka kare ka wasu ma'lumat ina fatar an fahimta to kafuwa ilimi kenan sannan ɗalibin ilimi cikin sifofinsa duk abin da zai gaya masu ya baka dalili kuma dalilin akwai ta haƙiƙi a ciki in abin ya tabbata zai ce ma ya tabbata in akwai saɓani zai ce maka to ga saɓanin malamai wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma kaza shine daidai kuma ga littattafai shi ake kira ta haƙiƙi wanda ke haka shi al-muhaqqiq a ilimi ba wanda zai ce mata wasu sun ce wasu ma yi bai gaya ma littafi ba bai kawo ma malamai ba kuma bai gaya ma wanne ne an rajihu ba wannan wannan ai ba karatu ba ne Allah ya taimaka wal munazara da kuma munazara shine bincike idan kun tattauna an kai ga abin da ba ku ittifaki ba sai a ce to shi kenan kowa ya je ya ƙara bincike sai a sake haɗuwa su haka munazara muƙabala ta shiga ciki an gani yawwa ni na gamsu da wani ra'ayi kai kuma baka gamsu da shi ba mun zauna ba fahimci juna ba sai a ce to a ƙara ba da lokaci kowa ya sake yau bincike sai a sake haɗuwa ni ga nawa dalilai ga littattafai ga malamai kai kuma ina naka to wannan shi ake kira munazara kowa ya yi bayanin abin da ya bincike a kansa na fatar an gane amma wannan sai in lalura ta kai ga ba a samu ittifaki ba ba wai duk abin da ya taso a ce a ce a yi bincike ba a dama cikin binciken ake yanzu dai an kai ga wata matsala wadda ba ittifaki ba fahimtar juna akwai wasu abubuwa da suna buƙatar a koma zuwa gare su an gani akwai buƙatar a koma ga littattafai saboda a yi ta hakikin abin da ake a kansa daidai ne ko ba daidai ba ne wani ana kiran sa munazara ko almuqabala wani reshe ne na almunazara an gane daga annazar ne shine albahas bincike nazari wal muqaraha da kuma mutsaraha shine jefa ma juna masail shine ka jefa ma abokinka mas'ala kaza dan ya walwale shi ma ya jeho ma tashi wani ana kiransa al-mutaraha ita ba tana da fa'ida za ka ga larabawa ko al'udaba suna yinta suna kiranta al-mutaraha ta shari'a an fahimta misali zan zo in rera kasida in na rera kasida duk kafiyar da na zo da ita to kai kuma da ita za ka tashi sannan duk harafin da kasida ta ta kare in nunun ne to kai ma daga shi za ka tashi sai an kai ga inda mutum kila an cin mai to shi ke na an rinjaye shi sannan ana na hadisi zan ja hadisin farko a sahih bukhari kai ko ka ja na biyu in ka ja na biyu ni ko in ja na uku haka kawo zafaye to wannan duk wani bangare ne na almubara eh sai zai ɗaukar mubaraha ni kuma in tuno wata matsala mai nauyi mai sarƙaƙiya sai in ce ka walwale mai ita ko ga aya kaza a arabe min lairabinta ko ga baiti kaza min lairabi shi kuma ya ce to gana shi sai kowa ya wani aiki shi ga tashi ko bula ga taka wannan ita ma ana kiranta al-mubaraha tana cikin abin da ka sa ɗalibi ya kafa a ilimi amma hagar ba a yi shi yasa ilimi ya mutu sai dai son girma a ce ai kaza kaza shi kenan kawai da son abin duniya da son a kira mu malamai kuma ba ilimi fayan bagi ya kamata an ya kuna bil insaf sai dai duk wayan abubuwa da an ka ambata ya kamata in za a yi su a yi su da adalci an fahimta a yi da adalci don adalci a ko'ina ana bukatarsa kar wani ya zalunci wani wata anni da kuma jinkiri kar a sa gaggawa duk abin da ka san baka tabbatu akan kansa ba to kar ka kawo shi ba daidai ba ne ɗalibi a cikin manganinsa yana cewa ina tsammani kamar magana na akwai ta cikin littafi kaza a'a ko ina tsammanin hadisin ne ya inganta to waye ce ka kawo shi kar ɗalibi ya saba maka ne da tsammani zato shakka duk abin da za ka kawo to ya zan yawwa in haka kana da shi ko magana ce kaka yi aje shi sai ka koma ka yi ta hakiki ka gane yadda yake sannan sai ka dawo wannan shi ya nuna ɗalibi kake na fatar an gane yau wata'ammul da kuma nazari duk abin da zaka faɗa ka tsaya sai kayan nazari ka auna ba ran zo dai kana magana ka jeho magana ba tsaya kai nazari shin hadisin da zan kawo waya yake ya larabcin shi yake da wani littafi da wani littafi ya fito da wani sahabi da sahabi kaza suka ruwaito shi sai ka gama tsab to sai ka ga abubuwa na tafiya malam cikin sauki a bayan kasa rigima eh kasa gaugawa to shine sai kai kuri an gane ko ko karatu ko kake yi duk abin da zaka faɗa to ka tsaya ka ka auna tukuna at-tafakkur qabla at-takallum eh akan yi tunani abin da za a faɗa wa za a gaya ma kimanin abin da za a faɗa bagaren da za a yi magana a kansa sai a faɗa ga ɗalibin ilimi da gaggawa to ya kauce maka'ida kuma ba za a samu tasabbuci a cikin maganar sa ba shi ka sa ya wa'azi ya ce akwai abu kaza cikin littafi kaza a duba babu ya ce hadisi ya tabbata shi bai tabbata ba ya larabci ya yi kuskure saboda babu a ta'ammu duk hadisi ko baiti ko aya ko mine ne ka tsaya ka yi tunani wai yaya take in ka gama tunani ka tabbatar da ga yadda yake daidai to sannan sai ka gabata wai ya taharraza kuma ɗalibi ya nisanci ane shagabi duk abin da zai motsar da fitina duk abin da zai motsar da fitina da sharri tsakaninka da ɗalibai ko malamai to karka zo da shi ita ma wannan ba hanya ce ta ɗalibi ba shi yasa ɗalibi na ƙware baya fitina da kowa duk abin da zai motsar da fitina ko zage-zage ko aiban kar a yawan wannan ba ilimi ba ne zagi bai cikin ilimi bai ciki da kaji mutum na zage-zage to ya ta yiwuwa hadisan sun ƙari babu abin faɗa sai a ta zage-zage da sharri da ƙazafi da abin nan walgababi ko abin da zai motsar da fushi fa'innal munazarata domin munazara wal muzakara da muzakara mushawaratun ai shawara ce kamar matsayin shawara suke wal mushawaratu ita kuma shawara innama takunu tana kasancewa ne listikhraji sawabi dan a fitar da abin da yake daidai shi ke sa ka ce wani ka bani shawara akan kaza ba shine asalin shawara ba to haka munazara haka almutara haka almuzakara wazalika wannan kuma innama ya hasulu yana samuwa ne bit ta'ammuli ta hanyar tunani da ka kaba mutum shawara kai tsaye ya yanke to akwai matsala ka sake ba shi shawara in mutum ya kawo ma shawara to ka ce ya dan baka lokaci ya dan baka yan mintuna sai ka dan yi nazari to haka shi ma matsala ta ilimi take kisa da wahala a tarihi kaga mutum ya cika gaggawa Allah ya bashi ilimi da wahala in ma ya samu ilimin to sai ka samu kurakurai sun yi yawa a cikin iliminsa saboda gaggawa kishe ilimi ce wata anni da jinkiri wal insafi da adalci wala ya hasulu bil gababi kuma waɗanda ba su samuwa ta hanyar fushi in kana tattaunawa da ɗan uwanka karka kuskura kai fushi ko kai ka yi mai abin da zai fusata don da fushi ya bayyana to an samu matsala yanzu za a bar ilimi a koma zuwa ga jahilci an gani shi yasa da mai wa'azi da mai tafsiri da mai huɗuba duk ba a bukatar su fusata domin fushin zai iya ɗaukar su su koma ga wani abu wanda yanzu ya tashi ma daga addini ya koma jahilci sai ka gaina wasu maganganu yadda ba su dace ba da shi yasa ba bukatar fushi in kana tattauna da dan uwanka ko da aqida ta sha banban karka fusata kai karka yi mai abin da zai fusata an gane wa shagabi ko abin da zai motsar da fitina yace fa in kanat niyyatuhu idan dalibin ilimi niyyarsa ta kasance ilzamal khasmi ya lizimtama abokin jayayyarsa ma'ana ya rinjaye shi ya fi shi ƙarfi ta kowace hanya shi shi ɗaya yake jayayya kawai ina zai yi munazara da kai ina zai yi muƙabala da kai don ya kashe ka don ya lizinta maka hujja dole sai ka yarda da cewa eh yanzu na yarda ni kai a kai akan daidai ni ba na daidai to fala ta hilul munazara in ya zama na ɗalibi wannan to munazara ba ta da ba ta halatta ba sai dai ka yi niyyar tattaunawa da mutum don a fito da gaskiya an gani ya rage nashi shi yadda ko kashi yadda a'a gaskiya ta fito ya zan kawai kai shi ne manufarka ba lizinta masa dole sai ya yarda da kai abin da kake a kai ba wannan aiki ne na ubangiji wa inna ma ta hillu shi lizinta ko kuma munazara tana halatta li izharil haqqi domin a bayyana gaskiya watamwihu ɓoye gaskiya ko aibi shine at-tamwih at-tadlis wal hilatu da dibara fiha a cikin tattaunawa la tajuzu ba ta halatta shine kuzo kuna tattaunawa da mutum sai ka dinga mai wayo don dai jahilai su gane cewa ai ka yi shi hujja ai ka yi shi karatu ai ka yi shi kaza to haramun ne wannan ba a wayo ba a munazara kuma ba a ɓoye gaskiya in ya faɗi abin da yake daidai ne karka yi wasu dubaru don ka nuna abin da ƙarfi da yaji dai sai ya tabbata ba daidai ba ne karka yi hakan in ya kawo abin da daidai ne to kai ma ka tabbatar an gani amma sau tari za ka kada tattaunawa da mutum ka kawo masa abin da ya san gaskiya ne amma yana ƙoƙarin dai ya dai ƙoƙarin dai ya kuskurantar da abin wannan a tambayi kenan bai halatta ba haramun ne da an kawo gaskiya shi ke sai ka ce eto wannan na yadda da ita ba raguwa za ka yi ba ya ce illa iza kana alhassan sai dai in abokin jayayya ya kasance muta'annitan mai neman kuskure shi koyo shi kuskure ɗaya yake nema na mutum kasa akwai rairarsu wanda shi kowa azika fara to da alƙalami ne ya yi kuskure kaza ya ɓata na hau ya yi kuskuren na hau ya yi balaga ayan nan da ya ja babu tijirgi babu kaza babu kalkala babu akwai su eh to wannan muta'annitu ne ake kiransu eh masu su da'iman kuskure ɗaya suke mai da hankali a kansa ba su kallon abin da daidai kila mutum ya zo ya yi wa'azi na minti talatin kila ya kuskure na minti biyar to sai kaga ya makale ma na minti biyar ɗin ashirin da biyar duk ya yi wa kuma duk daidai ne to wanda almuta'allitu da ake kiransu to in mutum ya zan haka sai munazara ta haɗa ka da shi to wannan babu laifi ka kudurta cewa za ka yi masa ilzamin hujja ba laifi ka yi masa dabara duk wannan ya halatta sau dama shi ba gaskiya a gaba ne ba wanda za a ga mafi yawancin sifofin yan bida'a ne ko kuma waɗanda suka naɗa ma kansu rawanin malamai kuma su ba malamai ba ne to za ka ga ba su taɓa yadda su dai a ce sun yi ba daidai ba wadda yana kila tunanin shi shekaru gare ko wata ɗaukaka ko kuɗi gare shi shekarunka na banza ne da kayi kuskure ya tabbata kayi kuskure shi kuskure kowa na iya yinsa an gane kamar yadda daidai kowa na iya yin daidai ƙarami na iya yin daidai babba ma na iya yin daidai kuskure ma kowa na iya yinsa to amma wani shi sai ya ce wai shi tun da babba na wai shi bai yarda ya yi kuskure in an ce ga kuskure ne sai ya hasala an ce mutunci ne an yi kaza an yi kaza watakila kuma da kira ne kai gefe ka gaya masa kai akwai wanda zai yi kuskure ka ja shi gefe kai mai nasiha shi kenan har da sallama sai ya rufe da kai da yawa haka suke mana shi kenan sai ya kama gaba da kai ba wa cikin jama'a kai mai gyara ba gefe ka kira shi watakila ta waya ka kira shi kace to wuri kaza hadisi da ka kawo bai tabbata ba ko hukunci kaza da ka faɗa akwai gyara a ciki zai nuna ya karɓa fa tunda bai isa ya yi musun abin da aka kawo ba amma daga nan sai shi yanke da kai yanzu wannan gaskiya yake so to yi ruwan in gaban jama'a ka yi mai to ni zai faru kenan to akwai matsaloli da dama inda sai an tashi tsaye an gyara ba shi wanda a ɗalibin ilimi to ya kamata ya zaina da wa'annan adabu to sai ka ga iliminka ya kahu sannan kuma baka da matsala duk wanda zai soke ka sai dai da wani abu amma ba ta hanyar karatu ba bai isa ya zai ce baka da ilimi bai yi ba sai dai ya faɗi wani abu can na daban amma ba ilimi ba to wannan shi ake so ta kuma suka tun da kaga an soki annabi kowa sai an soka to Allah ya taimaka la qaliban lil haqqi shi ba gaskiya yake nema ba وكان محمد بن يحيى محمد بن يحيى رحمه الله تعالى ألا شيء رحمة إذا توجه عليه الإشكال shi duk sanda rikici ya zo mai na ilimi na wata matsala ya kasa gane ta walam ya hadurhu aljawabu kuma amsa walwale wannan rikicin bai zo masa ba to ya kulu zai ce ma abokin tattaunawarsa ma alzamtahu abinda kallizimta min na in yi maka bayani ko in kare kaina ko in kawo dalili lazimin to ya tabbata a kaina sai ka bi ni bashi wa ana fihi nazir zan je in yi bincike a kai to kaga da ana haka sai abin ya zo da ni sauki ko to amma yanzu mutum ne zai yi abu cewa ni da Allah yana son abu kaza da kai ka bani dalili sai kaga ya ce babu dalili amma kuma ba zai yadda ya bar abin ba shi ba bai da hujjar da zai baka amma ba zai iya barin abin ba ko kuma ba zai gamsu da abin da kai kake son ka gaya masa ba kai da ada dalili to wannan shine halin mutane wannan duk abin da ke kawo wannan hujahilci duk wanda ya fahimci karatu ba za ka same shi da irin wannan tabargaza ba domin mai karatu kullum kullum mai karatu ƙara ganin raunin kansa yake yi duk wanda ke karatu ina gaya maka kullum kullum sai ka gana kason kanka wayanda a gehe suke gana ai to ba haka nan nawa duk wanda ke karatu wanda ta alama kana karatu amma akwai wanda shi koyo shi baya kallon kansa yana da nakasu za ka ga alfahari yake to ka gani tattaunawa ta haɗa shi da wani ya kasa walwale matsala ya ce to abin da kallibin tamin kan wajabta min na in baka dalili to ya lizanta a kaina ma'ana wajibi ne zan zoma da shi amma ka bani dama in nazari to kan haka ya kamata sai ce wa fauka kulli zai ilmin alimi domin duk wani mai ilimi to akwai wani samansa to da mutane za su yarda da wannan tunda haka Allah ya faɗa da kansa da kowa zai yarda da wannan wa fauka kulli zai ilmin ali to da an samu sauki kai ka yarda da wani akwai wanda ya fi ka kai ma akwai wanda ka fiya shikenan zauna lafiya to amma wannan shine mutane sai ka kamar ba su yarda da shi shi wai dan me da za a ce wani ya fi shi kuma abin nan Allah ke ba su kyautar ce ta Allah in Allah ya ga dama ɗan shekara bakwai sai ya ba shi ilimin da bai bai wa ɗan shekara 60 saba'in kamar kuɗi misali yara ƙanana nawa adda kuɗi amma akwai mai inkarin cewa to amma in kana da ilimi kana yaro sai ka ga mutane na wasu maganganu kuma sai a ilimin addini yanzu yaro in ya je karatu ya zama medical doctor ba wanda ke inkarin cewa bai san aikinsa ya kaya wanga yaro na ni ya za a yi ya yi treatment dina kaza kaza ni ba yadda ba a kawo min tsoho babu ko haka injiniya sama a ilimin addini a ilimin addini sai ka gaba haka bane mutum larabci littafi na larabci in ka bashi ya karanta ba wasali bai iya ba kuma shi zai zo yana jayayya da kai wataƙila sai ya ji an faɗa shi ma sai ya je gaba ya faɗa shi ba karantawa yake ba akasarin mutane yanzu haka suke ba fa karatu na suka yi ba abin da wasu ke faɗa shi ne su ba suke faɗa su ba su da nasu masu ɗan karantawan su kuma ba su bi hanyoyin ilimi ba shi yasa sai suke ta kurakurai wannan malaya ake fama da shi wanda ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da irin wannan matsala ɗin da suka zo suka ga hujjoji sun yawa sai su abuja suka ce ku kyale shi akwai wasu yara gefe da ke koya mai shi kuma ya zo ya gaya mana saboda haka ba wani wahayi da ake masa duk ƙarya ne Allah ya sawaka wa fa'idatul mutaraha abinda a fa'idar mutaraha wal munazara da munazara aqwa min fa'idati mujarradi takarari to yafi karfi sama daga koma gehe kai kade kana ta maimaita karatun da an kai ma to ka ka hadu da dan uwanka na karatu ku tattauna abinda aka karanta to yafi karfi yafi tabbatuwa sama daga koma gehe kai kade kana ta maimaita karatu domin yanzu ko kuskure kai ba lalle bane ka gane ba mai tada kai li'anna fiha ko takararan saboda mutsaraha da munazara ai akwai maimaitawa a ciki wa ziyadatan kuma hadda ƙari shine ƙarin fahimta faqad qila haqiqa an faɗa mutarahatu sa'atin mutaraha jifan juna da masail na ilimi na awa ɗai khairun min takara da shahari ya yi kamar mai karatu tsawon wata ɗaya ka samu awa ɗaya da ɗalibin ilimi mai karatu kai ka tallabo matsala shi ma ya tallabo wadda kake iya walwalewa ka walwale inda bai gane ba ka ganar da shi shi ma haka na awa ɗai to ya fi kamar mai karatun wata ɗaya ta fuska fa'ida walakin sai dai idza kana ma'a munsifin sai dai in tattaunawa ya zan tare da mai adalci salimi tabi'a kuma wannan dabi'a ta lahiya lautaki ba shedani bane in ka gano mutum shedani ne to kakka ma bata maka ka lokaci an gane duk wanda dabi'a sa ba ta da kyau to ba a tattauna ilimi da shi dan ba a samun fa'ida wa iyyaka kai canka ka shaidinka wal muzakarata da yin muzakara ma muta'annitin tare da mai neman kuskure wanda a shaidani duk kaga mutum manufa shi kullum aibi aibin mutane yake nema to kakka tattauna ilimi da shi don ba a samun fa'ida gairu mustaqimi tsaba'i wanda kuma ɗabi'ar saba daidaitatta bace domin mi fa inna tabi'ata mutafarribatun domin ɗabi'a mai nasoci in ka haɗu da mai ɗabi'ar rowa to rowan zai yana so kai ma ya shafe ka in ka haɗu da mai busassar zuciya haka in ka haɗu da mai girman kai haka in ka haɗu da mara kunya haka in ka haɗu da ɗancin mutunci to ɗabi'arsa za ta yana so kai ma ta mamaye ka shi yasa aka ce kan ma ka zauna da shi wal'akalaku su kuma ɗabi'u da kyakkyawa da miyagu muta'addiyatun su ma masu tsallakan juna ne an gane yawwa saboda haka in ka haɗu da mai kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a suna iya tsallaka da gare shi ta koma gare shi haka mai mummunar ɗabi'a shi ne laraba ke cewa ɗabi'atu ta suruƙo ɗabi'a ɗabi'a tana saka ɗabi'a wal mujawaratu mu'assira kuma zama tare yana kawo tasiri in ka zauna da mutumin kirki to kirkin zai tasiri kai ma akan in ka zauna da mutumin banza to wannan zai tasiri akan in ka zauna da takwali jahili da kiki to wannan zai tasiri akan ka haka in ka zauna da mai fasaha da mai kuzari wanda bai da kasala duk wanda ka san zai iya kawo ma matsala to kar ka zauna da shi kar ka yi hulɗa da shi wafi shiri ya zo a wani waƙe allazi zakarahul khalil wanda al-khalil ya ambata wanda mun karanta shi a baya akhdumil ilma khidmatal mustafid yace fawaidu kasira in ka koma zuwa gare shi zaka ga akwai fa'idodi masu yawa wa qila haqiqa an fada al-ilm al-ilmu min shartihi liman khadama an yaj'ala an-nasa kullahum khadama shi al-ilmu ilmi min sharɗihi yana daga cikin sharaɗin ilimi liman khadama ga duk wanda yawa ilimi hidima to sharaɗi ne shi kuma ga ilimi an ya ja'alan nasa kullum muhadam zai mayar da mutane su zawo su kuma su ne mai hidima wannan gaskiya ne duk wanda ya wahala a a ilimi to shi kuma ilimin nan sai ya mayar da wasu jama'a su kuma su ne mai hidima sai Allah ya saka mai da abin da yawa karatu na fatar an gane to wayan bagi li talibul ilmi ya kamata ga mai karatu an yakuna muta'ammilan ya zamo mai tunani fi jami'il awqati ga dukkanin lokuta fi da ka'iqil ulumi a cikin ilmomi masu zurfi wayata da zalika kuma ya saba makansa haka fa inna ma tudraku daqa'iqu dama ana sanin matsaloli masu zurfi bit ta'ammuli ta hanyar tunani duk abin da adda zurfi to sai kai tunani zaka iya fahimtar sa wale haza kila shi yasa aka ce ta'ammal tudurik kai tunane sai ka san abin da kake tunani a kansa wala budda ba makawa min ta'ammuli sai an yi tunane qabla al-kalami kana ayi magana in dai kana son ka faɗi magana daidai to kamin kai magana kai tunani hatta ya kuna sawaban har magana ya zama daidai fa innal kalama kasahmi domin magana kamar kibiya ne fala budda min taqawimihi kibiya ko kame a halba shi sai an yi mai saiti ba haka dai zaka halba ba ko sai ka saita to haka ita ma magana kamin ka halbota to ka daidaita ta bit ta'ammuli ta hanyar tunane qabla rami kamin jefar da ita hatta ya kuna musiba har ya zan ya dace da abin da yake son ya halba qala fi usulul fiqh ya faɗa a cikin usulul fiqh haza aslun kabirun wannan matsala da an ka faɗa tushe ne babba wa huwa an yakuna kalamul faqih shine maganar faqih mujtahidi ya kasance almunaziri almunaziri ko almunazari wanda ake tattaunawa da shi in kuma kace almunaziri mai bincike bit ta'ammuli to maganar sa dole ne ta zamo da tunani yasa malamin usulul fiqh dole sai mai zurfin tunani ke iya fahimtar sa wakila an ce ra'sul aqali tushen hankali an yakuna al-kalamu magana ta kasance bit tasabbuti tare da biyar diddigi ko kuma jinkiri rashin gaggawa wata ammuli shi kuma tunani qalal wata ammuli tare da tunani qalal qa'il mai fada yana cewa أوصيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت للموصي الشفيق مطيئا لا تغفلا سبب الكلام ووقته والكيف والكم المكان جميعا يتي أوصيك إني مك وصية في نظم الكلام دسن ذاك تسارى مغانا بخمسة تو إني ما وصية كامن كي مغانا ننك كلالا أبو بوا قدابيت kuma duk wanda ya kula da wannan wasiya to za ga duk abin da zai faɗa ba zai kuskure ba insha Allah abin da ka sa ai kuskure shine kauce ma waɗannan abubuwan da zai ambata in kunta in dai ka kasance muti'an mai biyayya lil musi ga wannan da ke maka wasiya ash-shafiqi kuma mai tausayi akan ka na farko la tughfilan karkarab kana sababal kalami daga dalilin magana duk abin da zaka faɗa kai tunani wai mi a dalilin da zai sa yi magana ga me sabab hmm? duk maganar da bata da sabab bara gakka eh dalili menene zai ja ni har in yi magana sai ce wa waqatahu kuma wane lokaci zan magana da rana ne zan yi ko da daddare shi ma sai ka kula da shi akwai magana da ta dace a yi ta da daddare wata magana ta dace a yi ta da rana na ba ta an gani to shi ma ka kula da wannan abubuwa akwai magana yanayi yana nuna a yi ta lokaci kaza akwai maganar da yanayin mutum to bai kamata a yi ta wannan lokaci ba in za ka magana da mutum misali sai ka ga halinsa bai ma son magana to kakar magana a wannan lokaci na batar an gani ko kuma an zo ana magana aljanna to karka ɗauko magana wuta kuma ka kawo eh misali na na babu sai ka bari sai ka gama magana aljanna gaba ɗaya an ɗan shiga wani yanayi to sai ka zo da wuta daga baya amma karka cakuɗe su to wannan shi ne na uku wal kaifa da kuma siffar da zan yi magana siffa wace siffa za ka yi magana da ita an fahimta ko wal kamma da kuma adadin maganar wadda ke buƙatar kalmomi biyu to ka tsaya a kansu wadda ke buƙatar kalma uku ka tsaya ne mai buƙatar kalma biyar ka tsaya ne almakana bagirin da za ka yi magana wane bagire zan yi magana kaga wa'azin da za ka yi ga wanda ya waye ba daidai yake da in tashi ga ƙauyen ko ba haka ba to ka kalli bagiri jami'a ya ce da wa'annan abubuwa gaba ɗaya to wannan shi ne wasiyar da ya baka to za ka ga in ɗalibi ya kiyaye wannan shi ke sai ka ga ya samu abin da Allah ya taimaka sai mu takaita a nan sai wani sati sai mu ci gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته